نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامن حدوى أولا يمتنا لتنين أيو منا هدو منا بيار قوة هدو شكرة دو ديا دقري هدو لأربعين شدة wanda ya dace wa bakwai kin watan goma miladiya ta 2024 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zamanto mana zama na biyu darasi na biyu a cikin risala ta tathirul janan wal arkani an darani shirki wal kufran tsarkake zuciya da gabbai game da datti na shirka da kafirci abinda muka banci wancan sati da muka fara karatun wannan littafi tarjama takaitacce na wanda ya rubuta wannan littafi ko wannan risala ana kira shi da suna Ahmad ibn Hajar At-Tani suna cewa tarjamar shi shine Ahmad ibn Hajar ibn Muhammad ibn Hajar ibn Ahmad ibn Hajar Tani har zuwa ƙarshen silsila na abin da ya shahi dangantakar da yake da wannan malami an ahe shi a shekara ta 1915 wanda an kalisawa a hijiriya zai dace da shekara ta 1337 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya taso ya karanci littafin allah mai tsarki wanda mafi yawa shine farkon karatu shine karanta alkurani mai girma sannan kuma wal'ulumu shari'iyya ya karanci ilimin muka na shari'a bangare daban-daban sannan bayan shi kuma ya ƙara da karatu da abin da ya sha harshen larabci sannan ya yi rubuce-rubuce da yawa ya rasu a shekara ta 1423 kenan kusan ya yi shekara 86 a duniya daga cikin mu'allafatu wanda ya yi littafai wanda ya rubuta akwai jauharatul fara'id abin da ya shahira gado sannan kuma daga ciki akwai wannan risalar take gabanmu ita ce tathirul janan wal arkan an daran shirki wal kufran akwai risala da akan alhamru wasairul musakkirat magana akan giya da sauran abubuwan maye haramcin su da cutarwansu sannan kuma yayi magana akan abin da ya shahi tathirul mujtama'at min arjasil mubiqat ya za a tsarkake al'umma game da datti na ayyuka waɗanda suke hallakar ɗadam sana ya rubuta littafin tahzirul musulmi na minal bida'i walibtida jan hankalin masu imani da yi musu kashedi akan abin da ya shahi hatsari na bid'a da kirkira da sunan addini da sauran abubuwan da malam ya rubuta Allah ya rahama gare shi a sati da ya gabata mun tsaya inda malam yake mana bayani akan abin da ya shahi tauhidur rububiyya kadaita ubangiji subhanahu wata'ala a cikin aikin aikin Allah mutum ya dayanta Allah a cikin dukkan abin da ke aikin Allah ne jumla ko fakara ta ƙarshe inda malam yake cewa bil jumla fal barahinu ala rububiyyatihi la ya'ti alaiha al-'abdu yace in za a ci gaba da baka hujjoji ya ce albarahin ya ne hujjoji a kan abin da ya shahi cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi ne mahalicin kowa shi ne mahalicin komi ya ce wani abu ne wanda la ya ti alaihal addu ba ka iya kaiwa inda za ka lissafa suka ce da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba ka iyawa wannan ko a gangan jikinka haka ba zai yi baranta na abin da ya shahi alkawun inda muke rayuwa a cikin shi mali ce wa sadaƙallahu in ƙala Allah ya yi gaskiya da yake ambata cewa am khuliqu min ghairi shay'in wai shin mutane suna tsammahanin an halicce su ba daga komi ba yani babu wani wanda ya halicce su haka kawai aka waye gari aka ga ɗiyan adam a duniya suna rayuwa da sauran halittu a Allah ce am humul khaliquna ko kuma su suka halicci kansu da kansu babu kodi daga cikin biyun nan halittan su akai wanda ya halicce su kuma shine ubangijin su wa qawluhu haka fadar Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahaliccin komi sai ce wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah ne majibincin lamarin kowa da komi kenan halitta tashi ce sannan kuma al'amarin halittar ma nashi ne subhanahu wata'ala matashiyar yau malaikata ad-dalilu ala iqraril mushrikin bi tauhidir rububiyyah dalili akan tabbatar da tauhidur rububiyya wanda aka samu ta bangaren mushrikai wanda mushrikai ne suna shirka ga Allah amma sun yarda ayyukan Allah ayyukan shi ne wa halicci sama Allah ƙasa Allah kaza Allah sun yarda ɗayanta Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ni a cikin ayyukan shi malice qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwa yake cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah idan da zaka tambaye su su waɗancan mushrikai na wancan lokaci man khalaqa samawati wal ard waye ya halicci sammai da kasai wannan saman da kake gani da kasai da kake gani waye mahaliccin su makagin halittar su la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne kaga ashe mushrikai ne amma sun tabbatar da me tauhidur rububiyya shine yace iqrarul mushrikina bi tauhidur rububiyyati yarda da mushrikai suka yi game da tauhidur rububiyya inda za ka tambe su wa halitti sammai kasai Allah ce la ya ƙulun Allah tabbas za su ce maka Allah ne Allah ce faɗi musu ƙuli alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahalicin sammai mahalicin kasai Allah ce bal aksaruhum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san cewa ba ubangijin da ya halicci waɗannan abubuwa to kuma shi kaɗai ya kamata a ɓangaren bauta a bauta mushi to wannan aya ta farko kenan aya ta biyu mala yace wa qauluhu ta'ala fadar shi madaukakin sarki Allah yake cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard qul ka fada wa su mushrikan nan man yarzuqukum wa yake arzuta ku minas sama'i daga sama wal ardi wa yake arzuta ku daga ƙasa amman yamliku sam'a wal absara sannan wa yake mallake da as-sam'u ji wal absara da gani waman yukhrijul hayya minal mayyiti wa yake fitar da rayayye daga jikin macacce wa yukhrijul mayyita minal hayyi kuma ya fitar da macacce daga jikin rayayye kai wa man yudabbirul amr tambaye su al'amura wa yake juya su yake kula da su rana ta zo dare ya zo sanyi ya zo wane ne ya zo da sauransu wa yake jujjuya waɗannan al'amura Allah ce ƙarshe za su ce maka fasa ya Allah za su ce maka Allah yake waɗannan ayyuka faƙulka faɗi musu afala tattaƙuna yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ku gane girman Allah ku bauta mushi tunda shi kaɗai ya yi waɗannan abubuwa kaga shi ne shi kaɗai ya cancanta ku bauta ma kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana abubuwa da dama wanda ya kamata ɗan adam ya ajje hankalin shi yayi dubi zuwa ga waɗannan abubuwa kaga sama a karan kanta wani abu ne wanda in ka kalla ka ƙara kallo ka ƙara kallo zai ƙara fahimtar da kai girman Allah subhanahu wa ta'ala haka ƙasar da kake takawa ka zo ka tona ka ɗora irin ginin da ka ga dama tana tsaye ne da izinin wa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanya wasu duwatsu a matsayin mi tiraku wal jibala autada Allah ce mu muka sanya duwatsu a matsayin tiraku me yasa Allah tamida bikum saboda kar kasar ta rika rawa da ku a ce misali kasar rawa take ya sai wani bai tabbata amma ni'imar ubangiji sai ku ajje komai dam yanda kuka ajje sai shekaru bila adadin yana nan a yanda yake wannan ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala a ce kasar gaba ɗaya rawa take ina maganin gini babu duk inda ake girgizar kasa girgizar kasar da ake mafi yawa ko sekon ɗaya bai in yayi yawa minti ɗaya amma ka dubi irin asara da ake irin na gidajen ne a abin da ya shahi ɗiyan adam ɗin ne kaza da sauransu asara kala-kala alƙaluman komi ya juya a dalilin girgizar ƙasa na minti ɗaya kuma shi ma dan raurawa haka ne za ta dan girgiza kaɗan hanyoyin da aka kashe miliyika miliyarka aka yi sun lalace wane ne da aka yi komi ya lalace to da mutum ya rika tuna waɗannan abubuwa ya rika gane girman ubangiji da san cewa Allah cancanta ya abauta mushi kaga bayan wannan Allah yake cewa sannan ba su labari wa yake arzuta ku daga sama arzikinku wa fi sama'i rizqukum Allah yace a sama arzikinku yake yanzu ka duba 'yan watannin baya da yanzu da ake ciki rayuwa daban-daban ce can baya kaɗan komi kusan cewa abubuwan rayuwa sai a hankali amma yanzu kuma ha abubuwa sun saka komi aka ce ake a bari sai kaka ta yi a bari sai kaka ya yi a bari sai kaka ta yi me sa saboda an san arzikin Allah ya sabko lokacin kuma komi ya saka duk tsananin da abubuwa suka yi sun saka to ka kadarta za a yi kamar shekara goma ba a yi ba misali irin wannan damunan da ake yi ya duniya za ta kasance ga 'yan mugun nihi kala-kala Allah kiyaye to shi Allah ce wa fi sama'i rizqukum arzikinku yana sama sannan qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi haka arzikin da yake fitowa daga cikin ƙasa kaga shibka za kai ka shibka kaza ka shibka kaza ka shibka kaza ka je ka binne ka komo gida ka zauna baka da baka ma tunawa me akai kawai jira kake in ka je gora in sun huto ciyawa ta dan ta hudo za ta dan dame su ka shiga noma amma wannan hatsin da ka ka jefa shi a ciki hancin shi ina ke kallo ƙasa sama gusum arewa inda ci akai misali bayya hutowa dole sai hancin shi ya kalli gabas ya afon ya kalli ya kalli sama daga nan ne zai tsoro a ce in ya kalli ƙasa to ƙasan ne zai ta yi in kuma ya kalli arewa to arewa zai ta yi daga cikin ƙasa kaga wannan ba karamar kun ba bace ba amma ni'ima ta ubangiji ba uwanka kawai bakka ma dubawa kawai haka zaka kwaso kawai ka danna ka wuce ka zuba ka danna ka wuce ubangiji zai daidaita komi da komi tsoron nan ya huto babu tsoron da za a zo a shibka shi ya zama to ya huto ya yi ƙasa ko ya yi gusu ko ya arewa ai daga saman zai huto wannan hikima ce ta ubangiji wanda duka yana maka nuni akan girman Allah subhanahu wataala kuma abin da ka shibka shi zaka samu wanda ya je shifka hatsi hatsi zai je iske wanda ya shifka dawa zai je iske dawa wanda ya shifka gujiya zai iske gujiya abinda ka shifka shi zaka iske to shine Allah ya ce kul ka fadi musu manyar zuqukum minas sama'i wal ardi kai ba ma wannan ba an man yamliku sam'a waiwa yake mallake da as-sam'a ji ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala da Allah baka taba hararowa ba da wannan kunnan za ka iya tantance abubuwa daban-daban ka ji mai kyau ka ji mara kyau ka ji wane ne ka ji yayi yawa ka ji yayi kaɗan ka ji wane ne a faɗi ka ce ba ka ji ba da gasan abubuwa daban-daban wanda duka yana maka nuni akan girman ubangiji subhanahu wata'ala kuma sannan za ka samu wani da kunnan gashi nan garas amma ko baya ji wanda yake ba da izinin ajin bai ba da izini ba Allah ce ban da jin ma wal absara sannan kuma da ganin gani gani ba karamar ni'ima bace daga yanzu a ce a rihe idan ka zuwa lokacin magar lokacin sallar shayi wallahi zaka ji abun malam sai a hankali to ni'imar Allah kawai da ka bude idan ka kawai gare kana kallon komai da komai kuma kana ta majiz abubuwa wannan wane ne wannan wane ne wannan wane ne a ce kana ganin ma sai aka jiwa maka rudu sai idan ka rika nuna maka kowa iri ɗaya ne duk wanda ka gani kawai abubakar ne kaga matsala ko ko kuma ka kasa tantance wane ne namiji wane ne mace baka iya bambantawa ko kuma baka iya bambance wane ne ɗanka wace ce matarka wane ne babanka wane ne sirikinka waye malaminka baka iya bambanta kai dai kana gani gashi nan mutum ne kaga shi ma tashi hankali ne amma hikima ta ubangiji duk wanda ka kalla ka san wane ne kuma ka mu'amalance shi a yanda yake matsayin da yake da a wajenka yanzu misali idan idan ka yana nuna maka cewa yadda kake kallon sirikinka ko mahaifinka yadda kake kallon ɗanka ne ya abin zai kasance hira ya za ta kasance abubuwa da za su kwaɓe to ni'imar ubangiji in ka ɗaga ka kalla kuma ka duba launi nawa kake kallo kular nawa kake kallo wannan fari ne wannan kaza ne wannan sha ne wannan baki ne wannan wane ne har da wani wankan tarwada har da wani masara masara banda masaran ma wani masara masara a ya ciza bai ciza ba a yayi wane ne bai yi wane ne ba wani duka ni'ima ce ta ubangiji akan mu wallahi mu gode wa Allah kulil hamdulillah shi yasa Allah da ya faɗi abin yace kai ka faɗi musu godiya fa ta tabbata ga Allah dole ne mutum ya gode wa Allah ko ya gode wa Allah ko kar ya gode wa Allah Allah abun godiya ne alalahul hamdu godiya na Allah ne subhanahu wataala wal absara ganinka duka hukunci na ubangiji subhanahu wataala sai ga wani in katta ido ne ya ma hika amma baya gani kuma ka kai hirar duk mutumin da baya gani ya faɗi maka irin damuwar da yake ciki babu tashin hankali ga adam kamar rashin gani in kaɗa ka ƙawarka ba ka san ba a ina za ka ajiye ta zo in nuna maka hanya sai sa ka abin inda za ka je ka hallaka ba ka sani ba amma Allah maka wannan ni'ima baka bukatan wani jagora shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi da idanun shi yayi hakuri sakamako ɗaya ne kawai gidan aljanna ne in dai musulmi ne mu'mini akwai imani Allah ya jarrabe ka da rishin gani kai hakuri to sakamakon ka gidan aljanna ne saboda akwai wanda zaka ji na hadin maganganu akan Allah subhanahu wataala a dalilin Allah ya jarrabe shi da wani abu amman yamliku sam'a wal absara duka mallaka Allah ce in yaga dama yanzu sai ce jin wani da ganin wani su tsaya idaninka suna nan yanda suke ba matsalan da ya same su ko ciwo musu ba kawai ka wasa gani kunnuwanka suna nan yanda suke komi musu ba ko ruwa bai taba yi ba amma kawai ka wasa ji wanda yake ba da izinin ajin ya janye abin shi haka mu ma Allah godiya waɗannan ni'imomin kuma mu yi amfani da su wajen gode wa Allah wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kallon abin kirki saurara abin kirki Allah ce wa man yukhrijul hayya min al mayyiti wai tambaye su waye yake fitar da rayayye daga jikin macece kwai wani abu ne macece ko an ya dan dauki wani dan lokaci sai ya kenkashe da kanshi sai dan kaza ya fito aikin waye wannan aikin Allah ne kaga don a nuna maka halittar ma za a yi ta amma kuma ta ɓangare daban-daban za a yi ta kai aihonka za a yi shi kuma wannan ƙwai ne zai ƙyanƙyashe kanshi da kanshi wani kaza za a yi wani kaza za a yi wani kaza za a yi haka akwai yanzu misali in ka ɗauki ƙadangaru mi suke su kuma a yanzu ne suke yin suna binne yago yaushe zai hutu eh sai ya kusa shekara ko sai ya kusa shekara kuma ya gansu bit suna hutowa hukuncin Allah kowa da yin Allah ya tsara mashi kuma dabobin ma a tsarin aihuwarsu daban yanzu ka dubi irin irin irin wannan zomo macen zomo har al'ada take yi ta aihidiya kamar bakwai kuma ta shayar da su hukuncin Allah haka Allah ya tsara abubuwan shi daban-daban don ku gane girman Allah shi ne Allah ke cewa wa man yukhrijul hayya wa yake fitar da rayayye daga cikin mace ce ko kuma ya zamanto Allah ya fitar da musulmi daga jikin kahuri kahuri shine almayyit matacce mutumin da yake kahuri ko da yana raye a wajen Allah matacce ne wannan mutum bai da wani amfani sannan wa yukhrijul mayyita min alhayy wa yake fitar da matacce daga jikin rayayye sai ka dauki wancan tafsirin na fari Allah yake huddo da kwai daga jikin kazago kaga ita rayayya ce amma kwanwa matacce ne ko kuma a ga mutum wanda yake mutumin da yake kahuri ya aihida dan kuma ya yi imani da Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bautawa Allah kaga kenan anan macecce ya aihirayayye macecce ya aihirayayye to haka abin yake ubangiji yake cewa wa man yudabbiru al-amra tambaye su wa yake jujjuyi al'amura yanzu dare ya zo ko in an jima kuma hallon sahiya ta zo in rana ta hutu tana tahiya tana karhi tana karhi sai ta yi karhi ta kare kuma hallon sai ta gangara bangaren arewa bangaren yamma sai ta rika rauni tana rauni tana rauni hallon har ta zamanto ta ɓace waɗannan abubuwa yake jujjuya su wa yake zauwa da lokacin damuna da lokacin bazara da lokacin sanyi da lokacin zahi da lokacin wane ne duka aikin allah ne ba ko biyan mu ba ta cewanmu haka kawai kuna zamne kana zamne damuna kake jira saboda ai harkoki ka je ka yi shibka ka yi noma a samu abubuwa wanda duka aikin Allah ne wa man yudabbiru al-amr wa yake jujjuya al'amura duka Allah shi yake waɗannan abubuwa fa sayaquluna Allah Allah ya ce waɗannan mushrikan za su ce maka Allah ne ke wannan aiki Allah ce faƙul ka faɗi musu afala tattaku yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba tun da kun yarda da waɗannan abubuwan ku gane kuma bauta ma ai ta Allah ce shi kaɗai to kaga waɗannan abubuwan da aka ambata maka nawa man yudabbirul amr a yau da sunan musulunci akwai waɗanda ba su yarda da wannan ba yana ga cewa malamin shi yake jujjuya al'amura da haka aka ma wasu suna cewa shi wani shine kudubi a bangare kaza shi yake jiran abubuwa a ce ubangiji ya ariful kulliyat wala ya ariful juz'iyat a ce Allah ya san abubuwa dungurungum amma detail inda yake cikin abubuwa a ce Allah bai san su subhanallah Allah ya ce an inna Allah indahu ilmu sa'at wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham ma fil arham wa ya'lamu ma fil arham abinda ma yake cikin ma'aiwa ubangiji ya sani kuma ka ce ya san kulliyata bai san juz'iyata ba wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin kuma ka ce bai san ba juz'iyat Allah ya ce Allah shi yake da makulliyan gaibi babu wani abin da ke saman sarari ko cikin ruwa kashe biyu na dama ko ruwa ko sarari duniya illa ya alafaci ubangiji ya san wannan kai ya ce wa ya alamu ma fil barri wal bahari wa ma tasqutu min waraqatin ganyen icce da zai hwado ubangiji ya san zai hwado adadin da ya hwado nawa ne ina lokacin harkon sanyi lokacin itace suke me suke zubago to duk iccen da ganyen da zai zubo daga cikin itacen nan ubangiji ya san adadin su dukansu ko suna wani sannan kowane ganye a ina zai sabka sannan kuma mi zai gusar da shi iska za a yi ta yi da shi sharewa za a yi takawa za a yi har ya nike ya zama ƙasa duka ubangiji iya da wannan masaniya wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha yace kai wala habatin fi zulumatil ardi babu wata ƙwaya a cikin a cikin ƙasa face ubangiji ya san da ita yanzu daga an yi ruwa mai kyautuwa ciyawa ko wa shuka shi suna nan kwayan ciyawan a karan kan shi ubangiji ya bar shi a nan kuma ya san da shi ana ruwa kuma zai hutu duka wannan aikin Allah ne to wajibi ne mutum mai imani ya tsantsantar da imanin shi babu wani mutum da za a ce shi yau iya da wani girman da zai ɗauki wasu ayyuka na ubangiji a ce shi yake babu shi kuma kaga wannan tauhidin na rububiyya waɗanda kahurai ma aka samu tare da su mushirkan da mazalla ya yaka amma a yau mutum da sunan musulunci ana samun turjiya tare da shi akan tauhidin rububiyya Allah kiyaye duk ayyukan Allah yudabbiru al'amr gudanar da al'amura rayukan mutane kashe su arzuta su talautar da su ɗaukaka su kaskantar da su duka aikin wane ne Allah ne saboda shine yudabbiru al'amr shi ke gudanar da al'amura yake jujjuya su amma a yau za ka samu mutum yana da awar musulunci ya bai yarda da waɗannan abubuwan ba yana ga cewa in ɗaukakan ne wane ne in ƙasƙanta ne wane ne in dukiyar ce wane ne in rashin dukiyar ne wane ne in kazan ne wane ne in lahiyar ce wane ne kai wani rayuwar ma da yake gani yake alfarman wani malami ne Allah kiyaye kuma ga sana abubuwa suna ta bayyana a saman kafafen sada zumunta na zamani za ga kazamtattun maganganu da rashin kunya ga Allah da manzan shi kuma da sunan musulunci to kaga yau tauhidin rububiyyar ma matsala gare shi kuma babban tashin hankalin mutumin da yake jingina kanshi zuwa ga musulunci Allah kiyaye Allah ke ce afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba fazalikumullahu rabbukumul haqq wanda ya yi waɗannan abubuwan da aka ambata ku yake arzuta ku daga sama daga ƙasa wanda ya mallaki jinku da ganinku wanda yake fitar da mace rayayye daga jikin macece da macece daga jikin rayayye wanda yake jujjuya al'amuran nan fazalikumullahu wannan shine ubangijinku rabbukumul haqqu ubangijinku na gaskiya wannan shine ubangijin gaskiya sai Allah ce famaza ba'da al-haqqi illa dalal to me yake bayan abin da ke gaskiya in ba bata ba daga lokacin da ka bar gaskiya to sai bata Allah ce fa'anna tusrafun taya ake kange hankalinku ake raba ku da ubangiji ga abunan karatu ƙoro-ƙoro ƙarara fa'anna tusrafun taya ake kautar da ku Allah shiryar da mu wa qawluhu ta'ala haka daga cikin dalilai da suke nuni akan cewa lalle mushrikai sun tabbatar da tauhidur rububiyya Allah ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya'lati samai da kasai la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim za su ce ai wanda ya halicci sammai da kasai din nan shine al azizu mabwayi al alim masani mali ce ala ala anna shirka ma'akuzun min asharika ka sani cewa lalle ita shirka an ɗoko asalin kalmar daga asharika tarayya a haɗa wani da wani a yi tarayya zo mu yi kaza sharika zo mu taru mu yi kaza yufidu iqrarahum bin rububiyyati wannan yana tabbatar maka da cewa su mushrikan nan sun tabbatar da tauhidur rububiyya sun ɗayanta Allah a cikin aikin Allah shi kadai illa annahum sai dai matsalarsu ya ja'aluna ma'allahi ta'ala sharikan fil ibada suna sanyawa tare da Allah wani abokin tarayya a cikin bautan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wannan shine shirka yayi umarni akan ayake su jininsu ya halatta duke su ta halatta illa bi haqqil islam haƙƙin sai dai su musulunta in sun musulunta asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala Allah amma in su musulunta ba jininsu ya halatta dukiyarsu ta halatta tare da cewa sun yarda da tauhidul rububiyya Allah ya tabbatar da cewa sun yarda amma idan zaman to tauhidul uluhiyya ɗayan ta Allah ana sanya wa Allah kishiya Allah ya umarci mazalla akan ya yaƙe su malik ya cewa ka sharikaini fi shay'in ya ce kamar abokan tarayya guda biyu a cikin wani abu matsalan ya ce ma'annahun makanu ma'annahun makanu yusawuna alihatahun billahi fi kulli shay'in tare da cewa su waɗannan mutanen na jahi na wancan lokacin mushrikan nan ba su kasance ba suna sanyawa Allah subhanahu wa ta'ala yusawuna alihatahum ba sa daidaita abun bautansu billahi da Allah fi kulli shay'in a cikin komi bal bari dai yake cewa fil mahabbati a bangaren da ya shahi so wal khudu'i da kaskantar da kai la fil khalqi wal ijadi wan naf'i wad darri ba sa daidaita Allah da kowa ba sa daidaita Allah da da da allolinsu yace bal bari dai a bangaren da ya shafi fil mahabba wal khudu'i a bangaren da ya shafi so da kaskantar da kai a wannan wurin suna son gumakansu suna kaskantar da kai ga gumaka amma lafil khalqi lafil khalqi ba a cikin halitta ba saboda sun san halitta aikin Allah ne wal ijadi haka ba sa hada wannan abin bautan nasu da Allah a cikin abin da yake samarwa ijad wa samar da kaza wa kirkiri kaza wannan ba sa hada gumakansu da Allah subhanahu wataala wannaf'i wadarri da cutarwa da amfanarwa duka sun yarda aikin Allah ne da haka aka ce musu kuya kuke bauta musu suka ce ai neman kusanci ne suke zuwa gare su saboda su sare da su zuwa ga Allah amma a yau ka cokam din waɗannan abubuwa an ɗauka an ba wasu mutane kuma da sunan bautan Allah da sunan imani da sunan musulunci da sunan kaza da sunan kaza to wannan wajibi ne mutum mai imani a yau ya shiga taitaye shi malace tauhidur rububiyyati la yadkhulu لا يدخل الإنسان أو لا يدخل الإنسان في دين الإسلام شي توحيد الربوبية أكران كان شي كدي لا يدخل الإنسان في دين الإسلام بيا إيساك تكن الدين المسلم in ba haka ba su abu jihar ai da duk sun shiga amma ba su shiga ba sau kuma sun yarda da tauhidin rububiya ɗayanta Allah a cikin aikin Allah sun yarda malike cewa li ta'lama ayyuhal qari'ul karim iya da kyau ka sani ya kai mai karanta wannan littafi dan uwa mai karamci anna hadha tauhida cewa shi wannan tauhidin na rububiyya la yudkhilul insana fi dinil islam baya sa mutum cikin addini wanda yake na musulunci banda wannan wala ya'simu damahu wa malahu bayya ba ma jininka da dukiyarka kariya don kayar da tauhidul rububiyya ba kayar da tauhidul uluhiyya ba halalud dami wal mal dukiyarka halal ce akan ayake ka a ci ganima sannan kuma jininka halal ne akan azubar rashi duk da kare da tauhidin rububiyya sai yake cewa wala yunjihi fil akhirati minan nar sannan wannan tauhidin rububiyya din nan shi kadai baya tsiratar da bawa a gobe kiyama daga gidan wuta baya tsiratar da kai illa iza ata ma'ahu bi tauhidil uluhiyyati sai in ka zo tare da tauhidin rububiyyan kuma ka ƙara a kan shi tauhidul uluhiyya miye tauhidul uluhiyya kuma shi ne mali ce tauhidul uluhiyyati ta Allah a cikin aikin da bawa zai yi don neman yardan Allah shi ne tauhidul uluhiyya neman yardan Allah da dangin abubuwan suke amsa sunan abin da yake bauta ne sai mali ke cewa yuqalu lahu ana kiran shi tauhidul uluhiyya nan banda tauhidul uluhiyya in ka ce tauhidul ibadati tauhidi na bauta wa Allah da kadaita shi ana ne tauhidul uluhiyya duk sunan shi ko tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada miye wannan tauhidul uluhiyya yace wa huwa ifradullahi bil ibada dayanta Allah subhanahu wa ta'ala ta bangaren mi ta bangaren da ya shahi bauta ka bauta wa Allah shi kadai ba tare da sanya mashi kishiya ba mi yasa li'annahu almustahiqu li'an yu'bada saboda ubangiji shine ya cancanta akan abota mushi ba abota ba wani shi ba bauta ana yin ta ne ga Allah shi kadai ka tsantsantar da bautan kai zaman to dan Allah kake yi dan neman yardan Allah subhanahu wataala yace la siwahu ba wani Allah ba mahama samat darajatuhu wa alat manzilatuhu yace wannan mutumin da kake nema ka hada Allah da shi mahma samat darajatuhu din yanda darajar wannan mutumin ya dagu sannan wa alat manzilatuhu din yanda matsayin wannan mutumin ya daukaku ana ga cewa wani mutum ne na daban a cikin mutane to baya halatta a hada shi da Allah a cikin bautan Allah kowaye shi shi ne ma'anar mahama samat darajatuhu wa alat manzilatuhu ya ce wa huwa tauhidul lazi ja'at bihin rusul kuma wannan tauhidul uluhiyya shi ne tauhidin da dukkan manzannin Allah suka zo da shi suka zo zuwa gawa ila umamihim zuwa ga al'ummominsu li'annar rusula alaihimus salam ja'u bi taqriri tauhidil ar-rububiyyati saboda annabawa Allah ya aiko su sun zo saboda tabbatar da tauhidin rububiyya dama akwai shi a cikin mutane wahalici sama sun sani wahalici ƙasa sun sani in ba waɗanda suke ba zindiƙai wanda zai kore ma halittar sama da halittar ƙasa ya ce ai duk ba Allah bai su kawai sai na cire yanayi ne kawai su ta wani shi zandaka ce amma duk mutumin da yake kan fidira to ya san ce Allah ya halicce shi Allah ya sama Allah ya ƙasa Allah halicci duwatsu dabobi kaza kaza da sauransu to annabawan nan sun zo bi taqrir taqrir shine tabbatarwa tabbatar da tauhidur rububiyya allazi kanat umamuhum ta'taqiduhu wanda wannan tauhidur rububiyya al'ummomin su dama sun kudirce wannan sun yarda da shi sannan yake cewa wa da'awatihim ila tauhidul uluhiyya sannan sun zo su kiraye su zuwa ga tauhidul uluhiyya kaga tauhidul rububiyya min za'i taqrir tabbatarwa tauhidul uluhiyya kuma da'awa a kira su zuwa gare shi su kira su zuwa ga tauhidul uluhiyya su tabbatar da su akan tauhidul rububiyya kama akhbara Allahu anhum fi kitabihil majid kamar da Allah ya ba da labarin waɗannan annaban gabaki ɗaya a cikin littafin shi mai daraja mai matsayi qala Allah mukhbiran an nuhin alaihi salam Allah ke ba da labari game da annabi nuh alaihi salatu wasalam Allah ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin Allah ce wa laqad haqiqa mun aika annabi nuh zuwa ga mutanen shi da ya tafi yake ce musu inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne a gare ku mai bayyana gargadin nan karara cewa ku bauta wa Allah Allah ta'budu illa Allah wannan gargadin nan kak ku bauta wa kowa sai Allah subhanahu wataala sai ce inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ina jiye muku tsoron azabar wata rana mai raɗaɗi alim mai raɗaɗi saboda wannan ranar duk mutumin da ya sake ta kiyama babu imani ta wannan mutum ya gama yawo Allah kare mu to kaga annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya zo akan ta ani abudullah Allah ta'budu illa Allah kar ku bauta wa kowa sai Allah kaga da'awatuhum ila tauhidul uluhiyya kiransu zuwa ga tauhidul uluhiyya sannan ma ya ce wa an hudin wa qala an hudin Allah yake cewa game da annabi hudu alaihi salatu wasalam wa ila adin akhahum huda Allah yake cewa zuwa ga adawa mun aika musu dan uwansu annabi hudu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu shi ma da yake cewa ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta koma bayan Allah yake cewa in antum illa muftarun ku ba komi kuke yi ba in ba kiran bauta ba ku jingina wa wani Allah subhanahu wataala yana abin da kuke na bautan wani Allah ku bari ku bauta wa Allah shi kadai annabi salih alaihi salatu wassalam Allah ce wa ila samud akahum salihah haka samudawa mun aika musu annabi salihu da ya taimi yace musu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu yaje ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta kuma bayan Allah subhanahu wata'ala shi ma abin da ya ambata wa mutanen shi annabi shu'aib alaihi salam Allah ya ce wa ila madayana akhahum shu'aiba yace ba su labarin garin madayana mun aika musu dan uwansu annabi shu'aibu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu yace ya ku mutanen ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta kuma bayan Allah subhanahu wata'ala kaga labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin jayayyar da suka yi da tare da wa da fir'auna qala fir'aun wa ma rabbul alamin fir'aun yake cewa annabi Musa alayhi salatu wasalam to kai ka zo kana magana bautan Allah bautan Allah wa ma rabbul alamin wai wane ne ubangijin talikan da kake magana a wani yake ce musu ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai ne ho ban san muku ba wani Allah in ba ni ba subhanallah haka fir'aun ya ce da haka annabi yake cewa ma rabbul alamin me kuma wani ubangijin talikai kala annabi musa yake ce mashi rabbu samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai wama bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da kasai din nan in kuntum muqinin in kun kasance masu lissahi da lura ka lura mana kai ka san ba kai kai sama ba fir'aun ka san ba kai kai kasa ba abin da ke tsaka ka san ba naka bane ba ya kamata ka lura fir'aun da bude baki mai ce qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yace kai wannan amanzar da aka aika muku mahaukaci ina cewa waye ubangijin ubangijin talakai kana cewa ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su annabi Musa alayhi salatu wasalam shi ma sai ya maida mishi sai ce qala rabbul mashriqi wal maghribi ma bainahuma in kuntum ta'qilun yace ubangijin mahudan rana mahudanta da mafadanta in ka kasance kana da hankali tun da baka fahimci ka ba kai ma hukaci ne kenan kaga ya raba maganar da aka hudi mishi amma a cikin salo da ya ce mishi mahaukaci inda shi wacce ya mishi mahaukaci kaga abin la'alla ba zai kyau ba ya rama a cikin salo ya ce in kuntum ta'dilun in kun kasance masu hankalta ne in dai kana da hankali to ubangijin da yake hudo da rana yake fada kai ka san ba kai kake yi ba kuma aiki ne wanda tahiya yake to wa yake yin shi to wannan wanda yake nashi nan shi ne rabbul alamin shi ne amsa ka tana cikin nan me ce mishi qala la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka minal masjunin qala aw law ji'tuka bi shay'in mubin qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin fa alqa 'asahu fa idha hiya su'banun mubin wa nad'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin nazirin karshe dai aka kai zuwa ga me zuwa ga hutuna hutu annabi Musa alayhi salatu wassalam fir'aun yake ce mishi kai in haka riƙi wani abun bauta ba ni ba zan sanya ka cikin waɗanda za a ɗaure za a yi kaza sai annabi musa ke ce mashi awalau jiktuka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wata aya bayyananna wadda take nuna cewa ni annabin Allah ne fir'aun yaƙi ne ci gida masu borin shi da masu bokanci sun ce mai ai ɗaya daga cikin banu isra'ila zai zama to sama bin gushewar mulkin ka da mutuwa ka da kaza halas shi ke sai ɗauki tafarkin yi zabbihu abu na'ahun wa ya sa haini sa'ahun yake ta yayyanka diya maza duk namiji aka aihe shi ta yanka shi ba sai ka rayuwa tukun har za ka zo kai kaza shikenan ubangiji da ya kadarta zawwan annabi Musa alayhi salatu wassalam wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin kuma ana jefa shi cikin ruwan faltaqabahu alu fir'auna amma liyakuna lahum aduwwan wa hazana Allah lamul aqiba ce wannan Allah ce sun tsince shi suna tsintan shi Allah yake cewa zai kasance musu abokin gaba kuma ya zamanto musu abun bakin ciki kuma haka akai shi yasa annabi Musa alayhi salatu wasalam da ya tahi madina Allah ya maido shi a matsayin cewa mai da'awa zuwa ga fir'aun yana zawwa fir'aun me yace mishi ta kai da manzon da Allah ya turo mana kai ba kai bane wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina kashi karin haliwa wai fir'aun yake cewa annabi Musa kafiri subhanallah to an yi gogormaya waɗannan gogormaya duka an yi ta ne akan mi dayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta kuma har yau mas'alar dayanta Allah ita ta komai tsanani a cikin al'umma yanzu yau zaka samu mutanen da suke jingina kansu zuwa ga musulunci amma abubuwan da suke iya da yawa an ɗauki wasu malamai ne da sunan wa da su an kai su matsayin da sun ma wuce manzan da Allah ya ku kuma duka ana gami ana ga cewa wannan abin wai shi ne tsarin tahiyar addini alhali wannan laisa huwa min al-islam fi shay kwata kwata ba musulunci bane ba Allah kare mu to shi ma fir'aun da aka aika mishi annabi Musa alaihi salatu wassalam gogormaya akai tai malikita ila akhirin ayata har zuwa ƙarshen ayoyin bayanin da aka yi aka zo aka yi hoto na hoto annabi musa alaihi salatu wassalam ya je wa sandar shi ta zama macijiya fa alqa asahu fa idha hiya su'banu mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin nazirin ya huddo hannun shi daga jikin mararraban hakarkare shi da da damtsen shi sai haske ya saki sandar shi ta zama to macijiya sai ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum wannan abin da wanda aka aika muku nan baya ce mashi mahaukaci ce ƙarshe na sihiri fa'arsala fir'aun fil mada'ini hashirin a je a yi gangami a har haɗo duk inda aka san wani boka inda ya kwana ƙwararre a je a zo da shi aka zo aka sa ranar ƙurayya annabi musa alaihissalatu wasalam ya zo sannan kuma shi ma saharatu fir'aun su matuka suka zo suka ce annabi musa ya annabi musa ce musa ku jefa alkuma antum mulkun فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون irin wannan ba har a yau za ka samu tuban da yake kan tafarkin banza yana amfani da irin waɗannan abubuwa wanda aka zo jefa akan bi izzati fir'aun da ƙarfin fir'auna yau ƙarfin mi gare shi suka ce su su ci nasara fa alqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma ya'fikun annabi musa shi kuma yana jefa macijiya ita mu'jiza ce mu'jiza ce wadda Allah ya zartar da ita a hannun annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ta haɗe wannan abin da suka yi a matsayin maciza macizan nan su waɗanda suke masu sihirin da suka san abin da ake cewa sihiri automatikiyan fa ulqiya as-sa'aratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun suka ce kai kai tsaye suka yi sujada sandar annabi Musa da ta haɗe nasu sihirin ita mu'jiza su kuma sihiri kai da suka yi sujada suka ce mu amanna bi rabbil alamin gaskiya mu daga yau mun yi iman da ubangijin talikai kar fir'aun ne tsammani da shi suke suka ce rabbi musa wa harun ubangijin annabi musa da haruna mun yi iman da shi fir'aun ya ce to inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ala yace fala sawfa ta'lamu la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin ya ce wannan makirci ne aka kulla da aka za ku sani ka duwa fir'auna tsageren bawa ne shi yasa Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi yayi banna a ban kasa sai a cire maka hannun dama sai a hada da kafa hagum dan ka cire maka kafa hagum sai a hada maka da hannun dama min khilaf ta sabani haka yi musu amma bai hana su imani ba suka ce iqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya duk abinda za ka yi kai mu abinda muka yi imani da shi shine mi lahira mu yanzu mun yi imani muna neman Allah gafarta mana abinda muka yi a baya ma to wannan shine abinda malace ila akhiril ayat wa qala Allah Allah yake cewa mukhbiran an Musa alaihi salam Allah yana bada labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam annahu qala li bani isra'ila annabi Musa yake cewa banu isra'il qala afa ghayra qala a ghayra Allah abghikum ilahan yanzu ku wani Allah ne zan nema muku zan zaba muku zan ajje muku a matsayin abin bauta alhali Allah nan wa huwa faddalakum alal alamina shi ya fifita ku akan sauran halittu gabaki daya gata kala kala Allah subhanahu wataala yayi wa banu Isra'il sune Yahudawa tun a wancan lokacin babu al'ummar da Allah aika musu annabawa tatra sama da banu Isra'ila aw kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kazzab kazzabtum wa fariqan taqtulun wani a kashe wani a ƙaryata wani a kore shi haka suka yi babu irin ɓannan annabi zakariya yanka shi suka yi Allah zai turu musu annabi a ƙaryata a kore shi a kashe annabin da Allah ya ku kuma Allah bai musu runduwa su ba don karka gane karka fahimci cewa wani ya yi kasassaba a yau ka ce wai inda gaskiya ne da Allah ba zai kyale shi ba ba wannan ba mu iyar ba ne ba me Allah zai da kama ka sai lokacin yayi wa umli lahum inna kaydi matin inna batasha rabbika lashadid inna rabbaka labil mirsad Allah iya madakata yana jiran kowa duk inda zaka zaka gudu ka tai ka gama abin da kake yi wa kazalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid haka Allah yake sai ya bari hatta inna Allah la yumli lizalim hatta idha akhadahu lam yuflithu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ma azzalimi talala yana tai yana tai wannan fir'auna me bai ba amma ƙarshen da yazo ya aka kwashi ruwa to wanda yace Allah ne yace kai ya hama nubnili sarhan la'alli ablughu al-asbab yace asbab as-samawati fa attaliya ila ilahi Musa yace kai a gina mishi abun hawa zai je iski ubangijin annabi Musa siyaki subhanallah wa qala ana rabbukum al-a'la yace kai ni ne ubangijin kuha mafi girma in ma akwai wani Allah ya ce shi shine babba ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san muku wani ubangiji ba amma ƙarshe ya kai sai ga shaida ta amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bi banu isra'ila wa ana minal muslimin aka ce masa hawa hawa yaro al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidina falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya dan ka zama izna ga wanda za su biyo baya zaman lahiyan dan adam a duniya ɗaya ne ya bi Allah ya bauta mashi kawai duk abin da kake takama da shi na kuɗi ko mulki an yi shi a da ba kai labari ba ka kai ƙaru na kuɗi inna mafatiyahu latanu bil usbati ulil quwwa kilallikan kadai ba duke ba kilan kadai kilelo mangaza wanda duke take ciki sai ke kattai majiya iri suke ɗaukar shi inda za a zo a buɗe ba mangazar ba ba dukiyar ba amma ina yake an ƙari da shi bayan shi Allah ke cewa ƙala an isa Allah ya faɗa game da annabi isa alaihi salatu wasalam inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu ku sani cewa Allah shine ubangiji na ni annabi isa wa rabbukum kuma shine ubangijin ku ku nasara fa'buduhu ku bauta wa Allah haza siratun mustaqim wannan shi tafarki da bai ce amma suka iya kaga dai anan mahallu shahid dukkan waɗannan annaban da ma ne kamar labarin su anan annabi nuh alayhi salatu wasalam annabi hudu annabi salih annabi shu'aib annabi isa alayhi salam annabi musa duka sun kira mutanen su zuwa ga tauhidi wa amara allah nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaqula li ahli kitab Allah ya umarci annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ya fada wa ma'abuta littahi al-yahud wan nasara qul ya ahli kitabi ya kuma abuta littahi ta'alau ku zo ila kalimatin zuwa ga wata ɗaya-ɗaya kalma sawa'in bainana wa bainakum wadda za ta daidaita tsakanin mu da ku ku musulmi mu musulmi wata kalma ce Allah ta'alla na'budu illallah kar mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kar mu sanya wa Allah abokin tarayya sanan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi kar da shashen mu ya riƙi shashe abin bauta kuma bayan Allah haka manzon Allah kira su zuwa gare shi kaga dai duka a ɗayan ta Allah a bauta wa qala Allah ta'ala munadiyan jami'al bashari Allah subhanahu wata'ala yake mai kira da shela game da dukkan halittu gabaki daya duk dan adam Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda shine ubangijin da ya halicce ku wallazina min qablikum shi ya halicce wanda suka gabace ku la'allakum tattaquna in kuka bauta mushi tabbas za ku samu tsoron Allah malitu wabil jumla a takaice dai dungurungum gaba daya farrusulu kulluhum manzannin Allah gaba dayan su bu'isu li tauhidil uluhiyyah an aiko su dan tabbatar da kira zuwa ga tauhidi na ɗayanta Allah a cikin aikin bawa wa da'awatil qaumi da kiran mutane ila ifradillahi bil ibada akan ce a ɗayanta Allah shi kadai da bauta Allah kawai ake ɗayanta da bauta wajtinabi ibadati tawaghit kuma a nisanci bautan duk wani abin da yake dagutu ne me dagutu duk wani abin da za a bauta mishi kuma bayan Allah subhanahu wataala wal aslami kuma a nisanci duk abin da yake gumaka ne kama kala ta'ala Allah ke ta wala kada haƙiƙa ba asna mun aika fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma rasulan manzo wannan manzan in yazo me yake cewa an ibudullah ku bauta wa Allah washtanibu tagut ku nisanci tagut mali yace faqad sami'ta ya kai dan uwa mai karanta wannan littafi yanzu dai ka riga kaji ka gani da'wata kullu rus kullu da'wata da'awata kulli rasulin liqaumihi da'awar kowane manzo ga manzo ga al'ummar shi fa kana awwalu ya kasance farkon abinda manzon in yazo ma yaqra'u asma'a qaumihi abinda yake kwankwasa jin mutanen shi ya qaumi ibudullah ya ku mutanen ku bautawa Allah duk wanda yazo take ani ibudullah malakum min ilahin ghayruhu ku bauta wa Allah ba ku da wani an bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala mala yace wa mawazi ukhra da ma wasu wuraren na daban duk annabin da Allah ya aiko abin da yake faɗi kenan mala yace ka ji wannan to wannan zai fahimtar da kai cewa ashe awwal wajibin alal abidi farkon abin da ke wajibi akan bayi shine me kadaita Allah subhanahu wataala da bauta a dayanta Allah kar a sanya wa Allah subhanahu wataala kishi a cikin bauta mala yace tafsirul ibadati kar a bauta wa kowa sai Allah a kaɗaita Allah da bauta ita wannan bautan mice ce bauta malaci al'ibadatu fil lugati ma'anaha at-tazallul wal khudu abinda ake nihi da bauta a harshen larabci at-tazallul mutun ya horu kaman horuwa kace na kaman meka wuya ko Allah at-tazallul yani ya zama to kai ka horu akan bin Allah kawai wal khudu'u da kaskantar da kai da nuna cewa kai ba kowa bane kai ba komai bane wannan shine bauta kawai umurnin Allah kake jira ka bauta wa Allah umurni kake jira na manzon da Allah ya turo ya ake bauta wa Allah ka bauta wa Allah wannan shine at-tazallul kenan horuwa game da bauta wa Allah wal khudu'u da kaskanta ka nuna kai ba kowa bane ba yuqalu suna faɗa a harshen larabci ɗariƙun mu'abbadun hanya horarriya mafiya kwalta suke haɗe wannan hanya me yasa saboda ai an hore ta an daidaita ta komi an yi munas yadda an kawo da abin hawa kawai taka ne za ka riƙa yi to shi ma bawa yani ya kwantar da kanshi ga Allah ya zama tu ya kaskanta ya zama ba komi ba ai muzallalun yani horarren abu wanda kawai hawan shi za a taka a ta yi wanda shi da harshen larabci wafi shar'i a shari'ar musulunci ma'ana li'ibadati idan ka ce bauta malice kama kala shekul islam kamar da shekul islam ibn taimiyya yake cewa hiya ta'atullahi idan ka ce bautan Allah shine da'a ga Allah me da'a i nayi bari na bari wannan shine da'a amma ka ce kayi da amma kana Allah yana ce a kai kana kana sha mazala salasal yana karantar da kaza kai ma kana sha ina da'a take babu ai da'a mala kawai sami'ina ne wa ata'ana mun ji mun bi wannan shi da'a bimtisali ma amara Allah bihi ta hanyar aikata duk abinda Allah ya umarni da shi ka zo da shi gurgurdan da zaka iya ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم كذور الشيء قرقودين نزاكو إياه wannan shine bin Allah shine bauta yace amma hau da sharadi duk abinda Allah yayi umarni akai sai ce ala alsinatir rusuli akan halshen manzanni akan bayanin manzanni kenan ba kawai baka ce a wannan aya kaza kau kaza take ne ka shiga aiki a sai ka leko ya manzon Allah ya bayani akan ta yayi aikata ta a haka zaka aikata ta ko in so ka kai labari wa qala aidan haka kuma wasu malamai suke cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa al-ibadatu yace al-ibadatu ismun jami'un idan ka ce bauta wani kumshashshen suna ne li kulli ma yuhibbuhu Allah ga duk abinda Allah yake so wayar da kuma yarda da shi ya ce minal a'amali na daga ayyuka ne daga banka za su aikata wal aqwali magana da bakinka zai hudi ne wal af'ali sannan kuma da ayyukan gabbai az-zahira wal batina aikin da zaka yi az-zahira na bayyane irin aikin da za a yi a bayyane wal batina kuma da abinda zuciyarka ta kudirce na ciki wannan bautan ga Allah wannan yardan da Allah shi ake cewa bauta mutun ya bauta wa Allah subhanahu wataala hanyar aikinka da maganganunka wanda yake zahiri da wanda yake cikin zuciyarka wanda shi ake cewa al'ibada malici fa'alal muslimi an yufri da rabbahu bi jami'i an wa'il ibada don haka abin da ke kan musulmi ya kaɗaita Allah a cikin dukkan dangin abubuwan suke an sunan bauta mukhlisan lillahi fiha kana mai tsantsantar da wannan bauta zuwa ga Allah sannan wa an ya'tiya biha alal wajhi alladhi sannahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qawlan aw amalan kazo da abin a huskar da mazalla sunnanta shi ta hanyar magana ne ko kuma ta hanyar aiki ne wannan shine bauta ashe duk mutumin da zai yi bid'a kaga ya kauce wannan kaida ya kauce abin da yake bautan Allah bautan Allah wani abu ne da zaka saurara daga Allah da manzon shi sannan ka fahimce shi a kan yadda manzalla ya yi bayani sai ka bauta wa Allah sai ka samu tsira nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata yadda waɗannan su ne abubuwan da yake wajibi ga mutum musulmi ya zamanto ya kiyaye su tauhidin rububiya yarda da Allah shi yake yi Allah shi halitta sama ƙasa kaza kaza kaza da sauransu tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin aikin da ni da kai da ke zamu aikata ya zama to mun dayyanta Allah babu rabon wani a cikin bautawa Allah subhanahu wataala Allah kadai ake ma to wannan kuma shi zai tsantsantar da zuciyarka zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wataala amma in baka samu irin wannan karatu ba to wallahi kana cikin datti yanzu nawa mutane suka ratayu ga wasu sun bar Allah kuma ake ta shiga wahala kala kala Allah kare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله